تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله bayan dubun gaisuwa da godiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu iko na sake haduwa a wanga majalisi namu mai tarin albarka majalisi wanda muka saba gabatar da tunatarwa zuwa ga kawunanmu dangance da al'amari na ibada ta addininmu na musulunci don haka kamar yadda muka sani a yau dai muna rana alhamishi wadda ta yi daidai da 21 ga watan shawwal na shekara ta 447 bayan hijira ta fiyayyen halitta annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin makka ya zuwa madina wadda ta yi daidai da ranar alhamishi tara ga wata na hudu shekara ta 2026 bayan aihuwa annabi isa alaihi salam insha Allahu ta'ala ba tare da bata lokaci ba sati da ya wuce mun saurari karatu wanda ya shahi hukunce-hukuncen a gabatar da limanmanci da kuma hukunci da yake akan mamu mai bin sallah hukunce-hukunce da suke da alaƙa da mamu wanda yake biyan limami sallah a yau ko insha Allah ta'ala a babi da za mu tashi shine mai lamba tara babi na tara a cikin wangan littahi namu mai albarka wanda yake da suna littahi na alfiƙihul muyassar ma'ana fiƙihu wanda yake a sauƙaƙe sanin ibada a sauƙaƙe a ƙarƙashin ƙur'ani da kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam a wanda littahi ne kamar yadda muka sani jama'a ta malamai masana ilimin addinin musulunci wanda su ne suka haɗu suna da yawa waɗanda suka gabatar da wanga littahi na ɓangarori daban-daban don shi ne wanga littahi ya zamanto yana daga cikin littattafai waɗanda ake tunƙaho da su a cikin addinin musulunci kasancewar ba malami ɗaya ba ba biyu ba ya rubuta shi malamai da yawa ne suka haɗu a kan shi wanda kuma ya ba da ya ɗauki nauyin buga wannan littafi shine babban malami na masarautar ƙasar saudiya ƙasar makka shi ya ɗau wanga littahi ana ce miji salihu bin abdulaziz ali sheikh malami ne a masarautar saudiya kuma haka minista ne ma a cikin ƙasar saudiya na ɓangaren abin da ya shahi da'awa da kuma da yada addinin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya dauki nauyin buga littafin bayan malaman sun yi shi kamar yadda na ce babi na tara babi ne wanda yake bayani saman kan mi saman kan yadda sallah ta masu uzuri take kasancewa in na ce sallah ta masu uzuri ana nihin jama'a ko kuma mutanen da suke wani abu ya gito musu wanda ba su iya yin sallah yadda ya kamata da sauran mutane kamar rashin lahiya ko kuma balaguro ko kuma ana cikin yanayi na ɗarɗar na tsoro ko kuma ana cikin yanayi na damuna misali to waɗannan su ake kira mutanen da uzuri ya gito musu to yaya sallar su take kasancewa shi ne mala ya ce da harko mu fahimci mi ake nihi da mutane masu uzuri domin ba kowa ba ne yake da uzuri a kan sallah su wane ne aka kira su masu uzuri a cikin addininmu na musulunci mala ya ce da harko dai homul marda mu gane da cewa su ne marasa lahiya da harko marar lahiya wal musafiruna ko kuma mutanen da suke cikin halin balaguro wanda suke cikin tahiya walha'ifuna haka kuma kamar yadda na ce da waɗanda suka kasance cikin halin ɗarɗar hali na tsoro misali ana gudun kawo farmaki a cikin gari ko kuma ana gudun wani dabban daji wanda misali ya laɓe a wani wuri ko zai cutar da mutane da sauransu shi ne mala ya ce waɗannan mutane dukansu su da muka diba sai muga cewa ba su da iko na gabatar da sallah a kwanciyar hankali kamar yadda ya kamata dalilin waɗancan uzurruka da muka zana a kan shi allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya sauƙaƙa ma irin waɗannan mutane game da lamarin sallah Allah sai ka musu sauki akan sallah malai ce fasfayusalluna hasaba istita'atihim irin waɗannan masu uzurori Allah ya ba su dama su yi sallah daidai gwargwadon iyawarsu Allah ya sauƙaƙa musu cikin suratul hajji in muka diba aya ta 78 ma'ana 80 ba biyu kenan Allah ya ce wa ma ja'alla alaikum fid dini min haraj ba mu sanya a kanku ba dangance da lamarin addini ba mu sanya a kanku ba wuce iyaka ko kuma abin da mutum ba zai iya ba ba mu ɗora shi ba a kanku addini mun sanya shi gwargwadon iyawarka ne haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu da tamanin da shidda Allah ya ci gaba da cewa la yukallifullahu nafsan illa wusa'aha ba ma ɗora ma wata Allah ya ce ba ma ɗora ma wata rai wani aiki sai dai gwargwadon iyawarta duk wani ibada da muka ɗora akan musulmi mun san suna iya yin shi ne gwargwadon iyawa haka muke dora marai ta yi ibada ashe abinda ba za ta iya ba Allah bai dora mata ba Allah bai dora marai abinda ba za ta iya ba Allah ya ce cikin suratul taghabun aya ta 16 fattaqullaha mastata'tum ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku wannan aya ta uku ita ma haka take cewa ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku fa kullu ma wujidat almashaqqatu wujidat taysir malai ce akan haka duba ya zuwa waɗannan hujjoji na alkur'ani mai girma musan da cewa duk lokacin da aka samu wani uzuri ya gitta wata larura ta zota a cikin rayuwa to musan da cewa fa Allah ya kawo sauƙi dangance da ita wannan larura Allah ya sauƙaƙa mana bai ce ba da larura kuma sai mun tashi mun yi abin da ba za mu iya ba mala ya ce muhara da marar lahiya bayani saman kan marar lahiya afuwan za mu shawarwa alhamdulillah me ake kira marar lahiya mutumin da baya da lahiya mala ya ce shi ne wanda in muka diba lafiyar shi ta jiki sai mu ga cewa wani bangare daga jikin jikin shi ya tabu ko kuma dukkanin lahiyar tashi ma ita ta tabu a ko wani bangare na jikin shi ko ko dukkanin jikin shi baya jin daɗin shi wannan shi ne marar lahiya ashe tun da haka ne lalle dukkanin marar lahiya shi ma matsayin dai bai suma ba ma'ana matsayin yana cikin hankalin shi kuma yana gane mutane to musan da cewa sallafa ba ta sauka daga kanshi ba wajibi ne sai ya yi sallah matsayin dai hankalin shi na yana gane mutane da farko wani irin nauyi yake kan mara lahiya dangance da sallah ta wajibi in lokacinta ya yi malai ce da farko a ya zaɓi da farko yana iya yayi sallan nan in ya kasance ba zai iya tsayuwa ba sai dai ɗan duka misali sai dai a duke kawai to yana iya yin sallah kanshi a duke ko kuma yana ruku'u kaɗai ko kudai yadda halin ya bado na rashin lahiya a haka ɗin yana iya yi sallashi ba tilasta ya miƙe tsaye alhalin ya miƙe kuma baya jin daɗi ko ku baya iyawa ya tsaya a yanayin da yake jin daɗi sannan kuma ya yi sallah in ma a jingine zai yi ta to ya yi ta ko ya haɗa bayan shi da katanga ko kuma ya riƙe sanda ya tsaya a ya miƙe tsaye ya dogara a kan saddan nan kuma ya yi sallah domin mi Allah annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa iza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tu idan nace muku ku yi wani abu a cikin addini ku yi kaza to ku yi shi bakin gwargwadon iyawarku ba mu ce ku wuce iyakarku ba ku yi shi gwargwadon iyawa fa illam yastati fa qa'idan idan mutum bai ya iya dukawa sai dai tsayuwa to an yahe masa ya yi sallan nan a tsaye kawai ya yi ta tsaye saboda mi yana iya kwatantawa koda da kai ne ya dinga motsa kanshi in ya zo ruku'u ya motsa kanshi in ya zo sujada sai ya ƙara sai ya kan nashi ya tahi kwarai in kuma ruku'u ne ya ɗan ɗago kaɗan haka in tashi ne sai ya ɗago kanshi ya daidaita ma'ana yana iya kwatance alhali kuma yana tsaye domin shi baya iya dukawa ba illa mai stata fa ala jambihi in kuma mutumin baya iya tsayuwa sai kwanciya to ya kwanta a gehen shi guda sai ya gabatar da ita wannan sallah liƙaunihi sallallahu alaihi wasallama dalili kuwa shine faɗar ma'aikin allah mai tsira da aminci allah su tabbata a gare shi cikin wani hadisi da imran bin hussein ya rawaito shi yake cewa manzan Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce salli ƙa'iman e isalla a tsaye fa'in lamtasta tsaye fa ƙa'idan in kuma baka iya tsayuwa to ita a zamne fa'in lam ya tasta tsaye fa'ala jambin in kuma baka iya zama to kwanta sai ka kwanta a gehenka sai ka yi sallah a gehe wa in ajaza an zalika kullihi sallah ala hisabiha ala hasibi halihi in kuma dukka waɗannan bai samu ba babu tsayuwa babu zama kuma bai iya kwantawa a saman gehensa to fa a nan wurin sai mu aiki da wannan sura da wannan aya ta ɗazu ta goma sha shida cikin suratul tagabun wurin da Allah ya ce fattakullaha mastata'tum idan ba a iya duka waɗannan halilik waɗannan tsarin da muka zana to sai yayi gwargwadon yadda Allah ya sauƙaƙa mishi kawai in ma a yaya ne kawai ya yi ta ita sallah in lokacinta ya yi wala tasqutu salati alal maridi ma dama aqluhu thabita mala yace mu gane fa sallah ba ta sauka daga kan marar lahiya matsayin dai akwai hankalin shi bai gushe ba to sallah ba ta sauka daga kan shi hatta law sallaha bil ima'i ko da ko da idanuwa ne zai dinga kwatanta sallan nan yana yin ta to sai yayi sallah ko da da ido ne sai yayi sallah haka nan ne liƙudratihi ala zalika ma'an niyya saboda matsayin da yana iyawa ya yi da ido kuma ya ɗarmi aniya a ran shi to wannan ya wadatas sai ya ɗarmi aniya kuma ya sallah da nuni da idanuwa wa yumi'ul maridul musalli jalisan fil ruku'i haka kuma in Allah ya bashi ikon kishin gida ko kuma ya tsaya ya zamna ya duka kanshi yana iya zama amma sai dai sanda ya kai misali to ba laihi ya yi sallah amma yana mai kwatamta duka kanshi wajen ruku'i ta sauwa daga ruku'i sai ya ɗago kanshi wajen sujada ya gwada sujada ya tahi kwarai sama da ruku'u ɗin kuma in ya taso ya ɗaga kanshi haka dai zai yi ta yi yana mai kwatance a cikin wannan sallah tashi wa ya ji alis-sujud akhfad minar ruku'i malai ce marar lahiya ya gane da cewa idan yana kwatanta sallah a zamnan to hojen sujada ya dinga duka kanshi dukawa wadda take tahi ta ruku'i karhi ashe in ya duka in ya ruku'i sai ya duka kadan in kuma ya zo sujada to sai ya duka kwarai ya wuce ruku'i wannan kamar yadda muke yi wa yaj'al sujud akhfadu min ar-ruku'i فإذا عجز عن الإيماء براسه أو مع بعينه sai muka ce idan baya iya kwatanta sallan nan da kanshi to yana iya yi da idanuwa kamar da muka faɗa ɗazu abu na biyu bayan marar lahiya sai bayani a saman kan mai sallah wanda yake ɗan bulaguro mai uziri na bulaguro shi kuma ya ya kamata ya yi sallah a kan shi mala ya ce magare da cewa abu na farko dangance da mai bulaguro shine abin da ake kira kasaru ma'ana yin sallah wadda take da sunan kasaru dangance da haka menene hukuncin ita kasaru a cikin addinin musulunci mala ya ce babu wani saɓani a wajen malamai na musulmi dangance da kasaru babu saɓani a cikin fahimtarta cewa mi sallar kasaru abu ce wadda addini ya kawo ya zo da ita Allah shi ne ya shara'anta ta kuma kowa ya yarda da ita a cikin musulmi gaba ɗaya babu saɓani a haka ana nihin sallah ce wadda take maida take rage raka'o'i guda hudu ta maida su biyu dalili kuma shine ƙur'ani ya haɗe ta sunna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗe ta malumai na kowane ɓangare sun yi bayani a kanta dukkanin ɓangarorin addini maluman addini da harko muhara da ƙur'ani menene ƙur'ani ya ce dangance da ƙasaru sai mu koma suratin nisa'i aya ta 101 a nan ne allah ya ce wa iza darabtum fil ardi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku sanna cewa in kuka yi bulaguro in kuka yi bulaguro babu laihi ku rage daga yawan raka'o'in sallah kamar yadda na ce sallah mai raka'a hudu ita ce abin ya shafa sai a maida ta raka'a biyu kenan Allah ya ce ba laihi mu rage daga adadin raka'o'in sallah in khiftum ko kuma in ya zamanto muna cikin tsoro ko ɗarɗar nami na makiya kasu ya suka mana hari to in za mu yi sallah halau sai mu rage raka'o'inta maimakin hudu sai mu maida ta biyu ashe wannan ƙur'ani ne kai tsaye daga Allah Allah shi ya ce in muka yi bulaguro mu rage in muna cikin halin ɗarɗar mu rage raka'o'in sallah a mala ya ce lalle wannan aya ta gwada mana cewa ita je kasaru abu ce wadda take ta halitta a cikin halin balaguro ko kuma halin tsoro da ma wani halin daban wanda bayanin shi zai zo nan gaba waƙar ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama an samu a cikin hadisan annabi a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa lokacin da aka tambaye shi dangance da ƙasaru waƙar aminan nas alhali shin ana iya a yi ƙasaru alhali kuma babu tsoro babu ɗarɗar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum waƙabalu sadaqatahu musan da cewa ita dai ƙasar sadaka ce wadda Allah ya yi niyya ya ba ma bayin shi musulmi to babu wani abu illa mu amshi sadakar da Allah ya ba mu sadaka ce Allah ya mana wani annan nabi sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'uhu damu alaihi abu na gaba kuma shine annabin da kanshi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kullum yana lazimta ita wannan kasaru kuma da sahabban shi duka suna yin ta a cikin wannan hali da aka gai wa an ibn umar an karbo daga hadisi an karbo hadisi daga abdullahi dan umar Allah yarda da shi yake cewa inni sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi safari abdullahi dan umar yace wata rana na kasance ina rakiyar manzan Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cikin wani balaguro da muka yi tare da shi walam ya zai da alarakatai ne hatta ƙaba da hullahu kai dukkanin balaguron da annabi ya yi wanda na tahi tare da shi bai taɓa huce raka a biyu ba har sai da ya koma ga Allah kullum inda ya balaguro yake to sallah mai raka a hudu kawai biyu yake yi har sai da ya koma ma Allah tabaraka wa ta'ala wa sahibtu ababakar abdullahi dan umar ya ce na kasance kuma duk lokacin da abubakar zai bulaguro ina raka shi shi ma balam ya zai da alarakatai ne amma duk balaguron da na yi da abubakar ban taɓa ganin ya wuce raka a biyu ba har sai da ya koma ga allah yadda ma'aikin allah ya yi haka shi ma abubakar ya yi wannan abdullahi dan umar shi ya ba da shaida a kansu sun ma zukira umar wa usman yadda ya zano manzan allah ya zana abubakar to haka ya haɗi da umar kuma haka ya haɗi da usman domin shi abdullahi dan umar ya kasance zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mai ƙananan shekaru ne matashi ne bal ana iya a kira shi yaron gida na annabi sallallahu alaihi wasallama ashe akan haka ya ga waɗannan lokutan duka kuma ya kasance yana tare da waɗannan sahabbai kuma ya zamna gidan ma'aikin Allah kenan a kan shi ya ba da shaida cewa tabbas waɗannan duka wanda ya zana in suka yi bulaguro raka a biyu kawai suke yi babu wani shakka a cikin haka warawa ahmad an ibn umar marfu'an har yanzu dai ahmad ya rawaito daga abla ɗan umar kai tsaye cewa inna allaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu Allah ta'ala yana so manzan Allah ya ce Allah ta'ala yana so idan yama al'umma sauki to yana so al'umma ta dinga amfani da wannan sauki da ya mata kama yakrahu an yu'ta ma'siyatahu kwatamcin haka kwatamcin yadda Allah ya tsani baya so a saba mishi to haka kuma Allah yake so in ya muku sauki kuma ku amshi saukin kwatamcin yadda kuma baya so a saba mishi to kuma yana so in yayi sauki kuma a amshi saukin shi a bayan aya da hadisi yanzu kuma sai mu je dangance da malamai na addinin musulunci da suka tabbatar da kasaru malamai suna cewa falƙasar min al'umuril ma'alumati min addini bi darura musan da cewa ita dai ƙasaru addinin musulunci tabbas ya tabbatar da ita kuma shi ya umarce mu mu dinga yinta bi darura abu ne wanda yake ya zamanto tilas wa kada ajma'at alaihi al'umma dukkanin malaman addinin na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkaninsu sun yarda da cewa abu ne wanda yake tabbatacce a cikin addini wala haza akan haka mala yace ashe yin kasaru aikata sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma yin kasaru amsa sauƙi ne da Allah ta'ala ya yi a cikin rayuwar musulmi kuma haka ɗin shi ya yi amsa sauƙin na Allah shi ya yi kuma haka ya yi kyawo a wajen Allah tabaraka wa ta'ala maimakin mu ce ba za mu yi ƙasarin nan ba bal kariha ba'du ahlil ilmi al-itmam fi safari da yawa daga cikin malaman addinin musulunci sun ki a ce musulmi da yake balaguro wai ya ƙi yin ƙasar kawai ya cika sallah malaman addini sun ƙi haka wa zalika li shiddati mudawamatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ala hazi sunna ba dan komi ba sai dan annabin mu annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi sun kasance suna yin ƙasaru tsawon rayuwarsu kullun suna yin ta inda ya balaguro suke wa na zalika akan haka kara hadihu almustamirru da'im musan da cewa abinda annabi ya aikata abu ne wanda yake dawwamamme kuma zai ci gaba har ya zuwa ƙarshe wannan shine bayani dangance da uzurrika da suke sanya ƙasar rashin lahiya balaguro da kuma hali na ɗarɗar hujjoji hukuncin ƙasar shine ayoyi ƙur'ani ya tabbatar da haka mun gane su ayoyi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar kuma malaman duniya na musulunci dukkansu sun yarda cewa ƙasar al'amari ne na addinin musulunci bayan waga mas'ala ta farko mai bayani saman kan hukuncin ƙasar yanzu kuma sai mas'ala ta biyu wadda take mi bayani saman kan a har ya zuwa wani lokaci ne mai bulaguro zai zamna yanayin ƙasar bayan ya tafi garin tsawon wani lokaci zai yi ƙasar wannan matsala ita ce za mu yi bayani a kanta yanzu mala ya ce da farko musanda dai ita ƙasar ta shahi sallah wadda take hudu mai raka a hudu irinsu a zahar ko kuma la'asar ko kuma isha'i waɗannan salloli uku su ne ƙasar ta shawa domin suke da raka a hudu amma ba za a yi ƙasar ba a sallar asuba ba za a yi ƙasar ba a sallar magarba wannan ba za a yi shi ba haka ba daidai ba ne domin mi annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance bai yi haka ba kuma sahabban shi su ma ba su yi ba a cikin magariba ko ko asuba a kan shi ma abdullahi ɗan abbas yake cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce waradallahu salata ala lisani nabiyikum fil hadari arba'in Allah ya wajabta yin sallah ta hanyar annabinku in kuna gari a zamne ku yi raka'a hudu wa fi safari raka'ataini amma in bulaguro ya kama ku maimakin hudu to ku yi raka a biyu wadalla annan ruba'iya ta hiyar maksuda ashe wannan hadisi in muka kalle shi sai mu gane cewa bayanin wannan na annabi yana nihin cewa sallah mai raka a hudu ita ce kasar ta shafa tun daga nan ya ishe mu hujja cewa ba mai raka a biyu ko mai raka a uku mai hudu ce mas'ala ta uku kamar yadda na ce a ɗazu ashe bayani saman kan wata sallah ce ake ma ƙasar amma yanzu ta uku shine har ya zuwa wani lokaci a fi haddis safarin lazi tuksar fi salawa nau'ihi la wani irin balaguro ne ake ma ƙasar wani kalan balaguro ake ƙasar a cikin shi mala ya ce a haddis safarin lazi tuksar fi salawa sittata ashara farsahan a balaguran da ya kamata a yi ƙasar a cikin shi shi ne ake ƙaddara shi da cewa farsahi goma sha shidda ko kuma a ce misali a kimanta shi da kilo tamanin balaguro da ya kai kilo tamanin a kaɗan to shi ne ake ma magana kasar wa huwa ma yi ƙaribu 80 km kamar yadda na ce shi ne kilo tamanin wahiyar yaumani ƙasidani fi zamanin mautadali su ne balaguran da ake iya kai kwana biyu ana tahiya kwana biyu ana tahiya amma tahiya wadda take tahiya wadda aka saba ba gudu ba ba sauƙi ba tahiya dai haka a yi tahiya a yi kwana biyu har ma mala ya kwatanta shi da mi bi sairi al'aftali wa dabibil akadami kama a ce balaguran da ake iya ma raƙun malodi a ɗaura musu kaya kuma a ja su a yi tahiya wadda take ba sauƙi ba ba wani gudu ba ta haka wasu ra'atun mashi almutad kama a ce kuma a dinga ɗora ƙafa ana tahiya kamar yadda dai aka saba tahiya ba tare da an canza ba to kwana biyu tahiyar da ta kai kwana biyu ita ce ake ma maganar ƙasar sai dai a wani wurare malai ce a wasu hadisai an ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kwana ɗaya wuni ɗaya da dare ɗaya shi ma ana iya mai kasar akwai wasu hadisai da sun tabbatar da haka wa kana ibnu abbas abdullahi dan abbas da shi da abdullahi dan umar sun kasance suna yin kasar kuma su ajiye azumi a in tahiya ta kai kilo 80 haka suke yi sai su aji kimanin kilo 80 ke ma'ana ta hiyar kwana biyu to sai su aji azumi wa amma na uhu wani irin balaguro ne ake ma kasar ha yanzu dai musamman cewa balaguro na halal balaguro wanda yake na halal misali balaguran kasuwanci ana iya mai kasar balaguran yawon bude ido ko kuma balaguran tahiya cikin ƙasa da kuma ganin ayoyin Allah da kuma yawon buɗe ido duka ana iya musu ƙasar wa safar wajib da kuma balaguro na tilas wanda sai an tahi to shi ma ana ƙasar irin su balaguran haji ko kuma balaguran jihadi na ɗaukaka addinin Allah a dukkanin balaguro na sunna wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya kwatanta an so a yi su irin wannan balaguran to ana musu kasaru kamar mi kamar bulaguro na ziyara kai ziyara zuwa ga wasu 'yan uwanka ko kuma balaguro na haji wadda take ta biyu ai mun san cewa in haji ta farko ce ana ɗarma aniyarta ne daga cikin makaɗin ita da kanta amma in na biyu ne sai ka ɗarmo aniya daga wajen makka tukun ka taho to haji ta biyu ita ma in za a yi daga wurin niyya ɗin zuwa makka ana iya mata ita ma ƙasaru idan an taho wala haza fasafar muharu ashe in muka diba wannan bayanin sai mu ga cewa dukkanin balaguro wanda yake a addinin musulunci ya haramta a yi shi to ha kasar ba ta shahe shi ba in kilo dubu nawa ne za a yi to sallah za a cika kawai wani irin balaguro ne na haram misali balaguran da in an yi shi babu wani amfani a ciki ko ga kanka ko da al'ummar musulmi ko kuma balaguro ne wanda in an je shi abin da za a yi a can ɗin ba abu ba ne na ƙwarai abu ne wanda yake baya da tushe ko kuma addini ma ya haramta shi kwata-kwata to irin wannan sunan shi balaguro na haram kenan ko ka yi ƙasar a nan ka aikata laihi a wajen Allah Allah ya samu dace wannan shi ne matsayin malaman addinin musulunci mafi yawansu sun ta yi a kan haka amma annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda muka faɗa afwan yanzu kuma menene nau'in shi wannan balaguron mun faɗi ashe shi ne balaguro wanda suna ta yarda da shi wanda addini yarda da shi mas'ala ta gaba mas'ala ta hudu hal yaqsuru min nawa min zawil iqamati shin wai mutumin da yake balaguro wanda ya balaguro amma in ya tahi garin zama zai yi na dindindin bayan dawowa shi irin wannan ya kamata ya yi kasaru shi ne mala ya ce a nan wurin sai mun bambance tukwa a bambanta tukwa bambancin kwa shi ne annahu inna wal iqamatal mutlaqata lam yaqsu inda balaguran da mutum ya yi wanda niyyar shi in ya tahi ba zai sake dawowa ba shi kenan to ha nan babu kasaru in ka isa babu kasaru shi kenan sai ka dinga cika sallah tunda ka zo gida kalas domin mi a nan wurin mi yasa malamai suka ce sai ya cika sallah domin dalilin ya sauka dalilin da yake sa ka kai kasar to ya sauka shine mi balaguro mai dawowa ba wanda in an tahi za a zamna ba haka kuma mazhabobi guda uku irin su malikiya irin su hanabila irin su shafi'iyya banda a hanaf waɗanga uku suna ga cewa hatta da wanda ya yi niyyar balaguro da zai kai kwana hudu to kawai bai yin kasar ukun nan duka sun tahi akan cewa balaguranka kwana ukun kuma kasarinka kwana ukun in kai in kana da balaguro da zai wuce har kwana hudu to fa wannan mazhaba uku suna ga cewa bai kamata baka da kasara sai dai ka cika sallah aw qama li hajatin wa zanna Allah tanqadi illa ba'da arba'a illa ba'da arba'ati sai dai in ya zamanto da ka tahi garin wani dalili ya kai ka amma dalilin kuma sai ya ƙi samuwa a cikin kwanukan kwana hudu ɗin ya ƙi samuwa sai wannan dalili ya sa ya ka zarce to ba lahi ba ne sai ka zarce da ƙasar ita ma kai ta yi har lokacin da za ka samu biyan bukata kuma ka dawo garin a kan shi mala ya ce li'annan nabi sallallahu alaihi wasallama domin ma'aikin allah mai tsira da amincin allah su tabbata a gare shi shi ya buga mana misali akan haka mala ya ce a kama bi makkatin manzan Allah ya zamna ya yi balaguro makka kuma sai ya zamna a cikin garin makka fasalla biha ihida wa ishiruna salatan ya fiha sai ya kasance ya kwana ashirin da ɗaya a cikin makka amma duka kwana ashirin da ɗaya kuma ƙasar ya yi a cikinta wa zalika li'annahu qaduma قدما قدم صبح رابعه وقام الى يوم الترويه domin manzo Allah ya tahi da niyyar kwana hudu amma kuma sai kasance ya zarce har ya zuwa ranar da ake kira yawmut tarwiya fa sallar subha a wannan rana sai sallar asuba summa kharaja sai ya huto fa qama arba'ata ayyam bayan tahiyya shikenan yayi sallar asuba sai ya huto sai kwana hudu au aqalla mis au aqalla ko kuma kasa da haka misali iqamatihi kamar yadda yayi wa qasura wa man zada wa man zada atamma kenan akan haka shine za a yi kasar kwana hudun nan amma wanda ya cika eh wanda ya wuce to sai ya cika zakarahu al-imam ahmad misali mutumin da ya yi balaguro ya tahidaniya zai kwana uku ko kwana hudu to yana iya yi kasar amma kuma in abin ya wuce dalilin da ya kai shi bai samu ba to yana iya ci gaba da kasar in kuwa ya tahi balaguro da niyyar dawowa amma sai ya wuce kwana hudu ya san da daga nan ma in ya tahi sai ya wuce kwana hudu misali kwana goma zai to sai ya yi kasar cikin kwanakan waɗannan guda hudu sauran kuma sai ya cika sallashi a cikinsu wannan shine mazhaba na malamai uku eh mazhaba uku nan da na hadi amma an samu bambanci tsakanin waɗannan mazhabobi uku da mazhabi guda shine na eh, eh, Imam Ahmad malace zakarahu al-Imam Ahmad qala Anas Anas dan Maliki yace aqamna bi makkata mun tahi makka da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka kwana goma a cikin makka nukassir salata kuma mun kasance muna yin sallah eh muna yin kasar ومعناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة dalili ko shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta da niyyar dawowa ne amma kuma uzurrurka suka ja shi sai kai har wannan kwanuka suna yin kasar al-mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar dangance da bayani saman kan kasar al-halatul lati yajibu alal musafir fiha itimamus salat waɗansu halayya waɗansu yanayi ne in suka faru akan mai bulaguro yake cika sallah na farko iza tammal musafir bil muqim mu gane da cewa in kana bulaguro ka zo gari kuma kai da kake bulaguro sai ka bin limami ɗan gari mai yin sallah ya baka sallah ya ja ka sallah to ha nan sai ka cika sallah ba magana ka ce in ne raka biyu in zamna in jira liman kuma in ya tahiye sallama ta kwambi sallama tare wannan bai tabbata ba a cikin sunna babu shi kenan wannan masu yi haka su daina in dai ka bi liman ɗan gari kai kuma kasar kake to haka dole ka cika sallah shine abin da yake faruwa dalili ko shine hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi da yace inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi an sanya limami a cikin sallah ba dan komi ba sai dan mamu su yi koyi da shi tunda ko an ce ai koyi da shi to baka zama ka ce sai ka jira ya kare ka yi raka abu ka zamna ka jira shi in ya kare ku yi sallama tare a babu wannan zancen wani ƙauli ibn abbas abdullahi ɗan abbas shi ma ya tabbatar da haka lamma su ila an itimami khalfal muqim da aka tambayi annabi sallallahu alaihi sallama yaya mabiyin liman alhali shi mabiyin ƙasar yake yi kuma yana bin liman wanda baya ƙasar ɗan gari kenan annabi sai ya ce tilka sunnatun aba yusalliha tamamata li qawlihi man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza tazakkara wannan ita ce sunna anan shine wanda ya bi limami ba mai yin kasar ba to ya cika sallar shi annabi ya ce hallau duk wanda ya yi kwana sallah lokacinta ya wuce ko kuma ya mance bai yi sallah ba alhali yana cikin balaguro mai kasar ne ya yi kwana ko ko ya mance sallah wali salliha iza ta zakara a in ya tashi fa ba kasar ba zai in zai rama nan fa cikawa zai mala ya ce yusalliha kama hiya wali an hazi salata lazimatu tamaman fa yajibu alaihi qada'uha tamata domin a nan wurin ramuwa ce zai yi ba sallah ba ce zai yi wadda take a lokaci kenan kwatin da ramuwa zai yi to fa in zai rama ta sai dai ramo ta cikakka ba zai yi a kasar ba abu na biyu shine mi iza ahrama al-musafiru bi salatin yalzamahu itmamuha fasadat wa adaha idan mai kasar yake bin limami wanda baya kasar kuma sai sallar ta lalace misali limamin nan aka samu matsala sallar nan bata zo daidai ba ko sallar su ta lalace to in shi mai kasar zai sake sallah ba zai ce ba to yanzu tunda ni kaɗai ne to bari yi kasar a'a tunda ka haro ta da liman wanda baya kasar to yanzu ma cikakka za ka ba mai kasar ba za yi ka ni yusalli musafira khalfal imam fa iza fasarat shine mala yace in wa ya biyo ba limami mai cikawa to shi ma cikawa zai wajen ramuwa din abu na uku mala yace iza nawal musafiru al-iqama al-mutlaqa aw al-istiqam abu na uku da yake bata kasar mutumin da yayi niyya bulaguro amma ba zai dawo ba in ya tahiya koma gida kawai shikenan to anan wurin babu kasar malamai sun yi bayani karkashin waga mas'ala domin mutane sukan yi kuskure wani lokaci misali sai ka ce a nitin da maraɗi aka aihe ni amma aiki ya kai ni gidan rumji ko kuma aiki ya kai ni madawa to zan tahi madawa amma da niyyar zama zan tahi a can amma tunda ba garinmu ba ne zan yi ƙasar kawai a'a haka bai yi ba ko da gidan wurin haihuwarka ne ka bari to yadda ka koma sabon wurin nan ne garinka matsayin da ya ba dawowa ba za ka yi kenan anan ba za ka yi kasar ba shi ne abu ne wannan shi ne ƙarshen matsala ta menene abubuwan da suke warware kasar kamar yadda muka ce na harko in ka bi liman ɗan gari to fa sai ka cika nan baka da kasar na biyu a in ka in ka bi limamin da sallar ku ta ɓaci kuma daga baya ka tashi neman rama ita wannan sallah to tunda dai ka faro ta da bin limami ɗan gari to yanzu ma cika za ka yi babu ƙasar abu na uku shine balaguran da in ka tahi ba za ka dawo ba can za ka zamna to su ne abubuwa uku da suke lalata ƙasar abu na gaba abu na gaba na biyu shine aljam'u bai na salatai yaushe ne dan balaguro ko kuma yin kasaru yake iya ya hada sallah guda biyu a zahar da la'asar ko kuma magariba da isha'i yaushe ne ake hada su mala ya ce a ƙarƙashin haka akwai bayani na farko matsala ta farko kenan mi yasa ko kuma addinin musulunci akan menene ya dogara wajen ba da izinin hada salloli guda biyu wane ne kuma aka ba izini ya hada salla biyu mala ya ce yubahu bi safari abu na harko ana hada salla ga mai bulaguro yana iya hada salla wanda yake kasar ma yayi kasar kuma ya hada ana iya yi jam'an wa kasar ma'ana ya yi azahar biyu la'asar biyu kuma ya hada azahar da la'asar hallo a lokaci guda wannan tabbas in yi haka ya inganta inda mai bulaguro ne a li hadisi ibn li hadisi mu'az dalili ko shine hadisi na mu'az bin jabal Allah yarda da shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana fi gazawati tabuk lokacin da aka yi yakin tabuka izartahala idan e lokacin da yake bulaguro wajen yakin tabuka ba'da zaid shamsi izartahala qabla zaid shams in aka huta yaki kahin tsakiyar rana akhara zuhura hatta yajma'uha ila al-asr ya kasance yana jinkirtar da azahar kahin tsakiyar rana in suka huta to baya yin azahar ko da lokacinta yayi sai dai jinkirtar da ita yayi ta tare da la'asar haka manzo Allah yake yi wa izar tahala ba'da zayg shams in kuma bayan rana ta zo tsakiya ne suka huta yaki sallar zuhura wal asr jami'an to a lokacin azahar din sai ya hada ta kuma da la'asar tare yake yin su a lokacin ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء haka kuma yake yi dangance da magariba da kuma isha in ya huta lokacin magariba to kafin ya huta sai ya hada magariba da isha ya yi su in kuma an riga an huta lokacin magariba ya yi to jinkirta magariba yake sai lokacin isha'i kuma ya hada su tare sai ya magariba da isha'i wasawa a kana sa'iran amnazilan annabi ya yi haka a cikin balaguro lokacin tahiya haka yake yi ko kuma in ya isa garin da yake so ya je yana cikin garin azamna ma yana yin hakan wani bi dalilin balaguron annabi sai ya hada azamna ma a gari sai ya hada azahar da la'asar ko ya yi sa a azahar ko ko ya yi sa a lokacin la'asar biyu ya hada su tare annabi ya kasance yana yin haka lokaci ya yi ta sha'ala bismillah kenan muna cikin bayani dangance da dalilai da suka suke sawa ana hada sallah guda biyu a zahar da la'asar ko kuma magariba da isha'i mun ba da bayani na hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin haka ko a cikin tahiya ta bulaguro ko ko in ya isa garin bulaguron to yana hada salloli guda biyu ashe koyi da annabi a gare mu kuma sunna ce kamar yadda muka rage muka sani a shine mala yace li annan nabi sallallahu alaihi wasallama lam yajma bi mina wa kana nazina illa anna afdal lin nazili adamil jam'i cewa mafi kyawo amma ga mutumin da yake ya isa gari a zamne yake ba tahiya ba yake ya isa gari mafi kyawo gaskiya ya rarraba sallan kada ya hada su guda biyu domin mi hujja ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tahi haji ga maka ya kasance bai hada sallah ba amina da aka tahi mina bai hada sallah ba amma ya kasance kowa ya san mina wuri ne wanda ba cikin tahiya ba a zamna ne ake a wurin annabi bai yi ba haka amma kuma in aka hada din hallo ba laihi ba ne in ana cikin hali na kasar na balaguro amma mafi kyawo dai a raba sun an sauka a masauki wa yubahu al-jam'u lil muqimi maridi an so an yarda da mara lahiya wanda shi rashin lahiya yake ya hada salloli ba laihi bane in ya samu dama sai ya hada biyu magar azhar da la'asar din magariba da isha'i wannan kwa abdullahi dan abbas shi ya faɗa jama'a rasulullah ya ce ma'aikin allah ya taɓa haɗa salloli yana haɗa salloli bayanan zuhuri wal asar tsakanin azahar da la'asar da magariba da isha a madina ba tare da wani halin ɗarɗar ba kuma ba tare da lokacin damuna ba akan haka mala ya ce wafi riwayatin ya zo cikin wata riwaya annabi ya hada salloli biyu ba tare da wani tsoro ba kuma ba tare da balaguro ba annabi ya hada sallolin walam yabqa illa uzrul marad ashe in muka diba rashin lahiya uzuri ne wanda yake ba mai rashin lahiyar dama domin ya hada sallah wali annahu sallallahu alaihi wa sallama domin ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi umarni almustahadata bil jam'i bainas salatain ga wadda take jinin biki wadda take jinin haila afwan ta hada salloli guda biyu wal istihadati naw'un min al marad duk da cewa mun san cewa jinin haila wani nau'i ne na daga cikin nau'ikan rashin lahiya wa qad qila li ibnu abbas fi hadith al madi an tam an tambayi abdullahi dan abbas dangance da wannan hadisi da ya gabata lima fa'ala zalika dan menene annabi yayi haka kala sai ibnu abbas yace kai la yuhruj ummatahu annabi ya kawo saukin ba mu dama mu hada sallah a cikin hali na rashin lahiya ko balaguro ba dan komi ba sai dan kayya kayya tsananta ma al'ummar shi fa mata lahiqa al-insanu mashaqqatun akan haka mala yace duk lokacin da mutun yaji wani yana cikin wani hali to ha kada ya ce sai ya rarraba sallolin alhali ga rashin lahiya ko ko wani uzuri da ya gito masa wa min al'azar haka kuma yana daga cikin uzurrurruka da suke ba da dama a hada sallah na farko ruwa ruwan sama in ana cikin yanayi na damuna na biyu laka ko kuma yanayi na babbarkiya misali lakan nan da ake zuba saman daki in ya zamanto hanyar tahiyar ku duka ita ce ko da ba a ruwa in ya zamanto hanyar kuwa wannan laka yake da kwai wadda in an huta akwai hadari wadda tana iya kada mutum to ba laihi ba ne idan aka hada sallah mala ce abu na uku arrihu shadid iska mai tsanani in ana iska mai tsanani to wannan shi ma uzuri ne ga mutane wanda suke musulmi su hada sallolin nan guda biyu ashe akan haka daga nan wurin babin ya cike na uzurrurka suke ba da dama a haɗa salloli guda biyu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon gabatar da ita wagga ibada kamar yadda Allah ke santa kuma Allah ya sa abubuwan da muke karanta su zamanto masu amfani a gare mu Allah ya sa mu gyara ayyukan kuma Allah ubangiji ya amshi ibadunmu kuma Allah ya gafarta zunubanmu kuma Allah ya ba mu ikon Allah Ubangiji sanya mu cikin sunayen mutanen da zai sanya aljanna muna roƙon Allah ta'ala iyaye da kakanninmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu gafara Allah ya haɗa mu da su a gidan aljanna muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana muna roƙon Allah ta'ala dukkanin halhalu da ake fama da su na rayuwa Allah ka agaje mu Allah ka agaje mu Allah ubangiji ka ka mana sabon arziki a garinmu da ma ƙasanmu gaba ɗaya Nijar ya Allah Allah ubangiji ka kare mu daga dukkanin fitintunu da suke faruwa a cikin garuruwan waɗanda suke neman ta da hankali Allah Ubangiji ka mana maganinsu ya Allah muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin marasa lafiya namu Allah Ubangiji ya ba su lafiya muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala Allah Ubangiji ka kare mu cikin karewarka Allah ka tsare mu cikin tsarewarka daga sharri daga fitintunu na zamani Allah Ubangiji ya tsare mu da mu da zuriyarmu gaba ɗaya Allah Allah muna roƙonka dukkanin waɗanda suke neman ilimi waɗanda suke neman jari waɗanda suke neman aure Allah ubangiji ya bada mai albarka Allah ya sa a dace kuma Allah ya bada mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin waɗanda suke neman examen diplom kala kala Allah ya sa a dace Allah ya ba su sa'a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin waɗanda suke fama da matsaloli na iyallai kala kala matsaloli na rashin kwanciyar hankali matsaloli na fama da yara da ba su da tarbiya matsaloli na aljannai da suke kama yara Allah ubangiji ya ba da sauki Allah ubangiji ka shirye mu ka shiri bayan mu Allah ubangiji ka agaje mu ya Allah wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun اللهم لا تضع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا كربا إلا نفست ولا حاجة من هوائج الدنيا لك فيها ردا ولنا فيها سلام إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين